أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim za mu tashi shafi na 340 allazi allaki bismillahir rahmanir rahim allaki muka ce dan tuntuwa don tsuntuwa yaro sabon aikowa da ake tsintai shi a bakwai da bahaushe yake kira shi ko ya sunan shi da hausa na anya shi ne bahaushe yake ci a don tsuntuwa kuwa jinjiri da aka haife shi aka yadda shi a tsumin goyo ba an haife shi na o sunan ba daɗi ne ko to ko ai shi bahaushe ma da yake faɗin sunan ba ɗari shi ma an mar gyara maimakon shi ɗin ana a ce masa shege sai gara ya zama ɗan shegu na saboda a tsarin musulunci shi ba laifin da yi na shi bai laifin komai ba bai san ma mai aka yi ba na babu hannunsa a ciki da ka ga me laifinsa abin ya sa mutane suna kyaman rike su suna kyaman kuma alhali a musulunci rike su ibada ne an gane na shafi na 340 allaƙi za ka gaba na to alhalin a musulunci rike su ibada ne yanda ka san kana kowace irin sadaka yanda ka san kana kowace irin taimako yanda ka san duk in kai taimako Allah ya karba zai baka aljanna hakan an rike su saboda ba su ba laifin da suka yi laifin na iyayensu ne babu yawansu babu shawararsu da a ce a shawararsu su ma ba za su yadda ba ma da a ce ana shawara da su da za su so ha'a haka gaddara ta hau kansu shi yasa kamar yadda yarurrukanmu babu shawaran kowa a ciki babu wani a cikinmu zai zaɓi yaren da zai zo duniya da shi ko akwai babu babu wani da ya zaɓi kalan da yake so ya zo duniya da shi babu babu wani da ya zaɓi garin da zai bullo in ya zo duniya babu babu wani wanda ya zaɓi iyaye ya ce ga wannan nake so ya zama babana ga wannan nake so ya zama ta zama babata duk babu a cikin mutane kawai haka Allah madaukakin sarki ya tsara da haka ga shi wannan idan har an same shi abin taimako ne ina nufin a dauke shi a taimaka masa ganin shi a wuce shi kuskure ne ganin shi a wuce shi sabo ne Allah ya sa ku fahimce ni kaga an yadda jariri yana tsiman goyo wataƙila kai da ka gan shi nan kai Allah ya nuna wa in baka tsaya ba kuma ba mai ƙara ganin shi har ya mutu kaga kenan tsayawanka da taimakon da za a yi a kansa ibada ce shi yasa ma ka ji babi guda a kansa shine dan da ake tsinta mafi yawa dai da wuya kaga mutane mata da miji sun yi aure aure na musulunci ko aure ba na musulunci ba misali aure na wata aure da aka ce aure kuma su haifi ya su je su yar na sai dai in mahaukata ne ina nufin ba su da hankali amma ka gano suna son ɗansu za su riƙe ƙanɗansu amma duk in kaga irin wancan na mafi yawa za ka tarar da ko an haifi ɗa ba uba na da sauransu shine yace mala yace ta'arifuhu allaqid duful yujadu manbuzan fi makani mala yu'rafu lahu nasabun wala yad'i ahad ma'anar wannan shine mala yace wato dan tsuntuwa shine yaron da ake samun shi an yadda shi a wani waje ba a san nasabarsa ba kuma ba wanda ya zo ce shine babansa ba wanda ta zo ta ce ita ce mahaifiyarsa to wannan shine dan tsuntuwa a musulunci hukumuhu yajibu ala على الكفاية أخذه وتربيته وتربيته لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولأنه نفس محرمة أه محترمة يجب حفظها ما لا يتي hukuncin da wanda aka yadda shi shine farabi kifaya ne wato in wani ya gaishe ya dauke shi ya dauke mana nauyin da yake kanmu amma inda za a yadda ɗa dukkan garin kowa ya fi kulawa haɗan ya mutu sunan musuwa sunan garin duka sun yi kisan kai in ƙara faɗa na yawa a ce kowa ya ƙi ɗaukar shi a bar shi har ya mutu to shi ne ke an taru an yi aiki amma in wani ya ɗauke shi to ya ɗauke kowa kamar yadda sallar janaza take kun ga sallar janaza fardu kifaya ce idan wasu suka je shi kenan kai an hutar da kai in baka je ba amma da duk za a ki zuwa da duk garin an yi laifi mala yace kuma bayan an ɗauke shi wajibi ne a ɗauke shi sa'an nan wajibi ne a yi masa tarbiyya domin me saboda faɗin Allah da yake cewa a cikin suratul ma'ida wato ku yi taimakekeniya wajen bin Allah da taƙawa da haka yin taimakekeniya wajen a taimake shi bin Allah ne mala yace kuma saboda ai shi rai ne wanda ake girmama ta rai ne wanda ya zama dole a girmama duk inda ka kai da bayaninka da iliminka da wayanka idan aka kawo tsintaccen yaro aka kalle ka da Allah wannan yaron laifin me yi ko ni zai faɗa na ka gani kenan shi dalilin yasa za a gina marar shi kenan ba laifin ba nashi ba ne laifin na wasu ne ya shafe shi an riga an sawa musamman wasu karatuttuka wanda za ka tarar da in kana neman asalinsu yana da wahalar samu akwai karatuttuka wanda Allah ya saka malamai da alheri ko don a tsorata mutane su ciyaye na wannan mummunan aiki shi yasa misali wani wasu dukoki da suke kan ɗan zina ko da a ƙasan hausa za ka ga suna da tsanani ba kuma ƙasa hausa ba har da yawa wurare za ka ji wani waje ma an ce baya neman ci ko ba a ba shi aure ba ku ce nan ba na ina nuhu abu ne wanda al'umma take da kyaman shi ana yi ne dai kawai jami don tsare mutunci ba wai don iya limanci sallah ba ta yi ba a yan gane ba kuma don an ba shi aure aure bai yi ba a'a dan zina zai iya zama mutumin kirki zai iya zama malami ya zama liman na ya je ya kule aljanna ya barka in ya bi Allah saboda shi wanda suka yi laifin suna nan laifin kuma yana kansu Allah ya tsare mu mala yace a hakamuhu a hakamul laqid هي ينبغي لملتقطه أن يشهد عليه وعلى ما وجد معه من متاع أو مال ثانيا إن وجد اللقيط إن وجد اللقيط في بلد إسلامية فهو مسلم ولو كان فيها غير المسلمين ثالثا إن وجد مع إن وجد مع اللقيط مال أنفق عليه منه فإن لم يوجد معه شيء unfiqa alaihi min baiti malil muslimi wa illa fa nafaqatuhu ala jama'atil muslimi rabi'an mirasul laqid imma tawadiyatuhu in qutila li baiti malil muslimi wal imamu huwa waliyuhu fil qisas wadiya wa in sha'a تفتح له وإن شاء أخذ الدية لبيت المال خامسا إن أقر رجل أن لقيد ولده آه ولده ألحق به وإن كان آه ممكنا أن يكون ولده وكذا إن أقر به امرأة لحق بها ما ليس waɗannan su ne hukunce-hukunce na ɗantsuntuwa guda biyar a musulunci na farko ya ce ya kamata ga wanda ya tsinci yaro ya kafa shaida an gane jama'a ku zo ga yaro ya tsince shi kuma in ya tsince shi da wasu kaya na ko an dunkula wani kudi an ajiye tare da shi na wasu daloli aka sa masa kamar fulo na sai ya ba da shaida ta ga abin da ya samu ko wasu kaya duk abin da ya samu lalle ya faɗa na tsinci yaro da kaza da kaza da kaza tare da shi na biyu idan an tsinci yaron a garin musulmi to kawai musulmi ne ya ce ko da kuma a garin akwai wasu waɗanda ba musulmai ba na uku idan aka samu dukiya tare da yaron da aka yarda to za a ringa ci da shi da wannan dukiya za a ringa ci da shi da wannan dukiyar da aka samu tare da shi idan ba a same shi da dukiya ba fa daga baitul malin musulmi za a ci da shi idan kuma garin babu baitul mal anan akwai baitul mal babu ko to sai mala yace to ci da shi haƙƙin ci da shi yana kan gaba ɗaya al'ummar musulmi haƙƙin ci da wannan yaro jama'atul musulmi al'ummar musulmi haƙƙin yana kai na ci da shi na hudu gadansa idan ya rasu gashi an same shi da kaya sai ya zo ya rasu shi yaran ko kuma diyarsa misali sai aka samu kuskure aka kashe shi za a biya diyarsa to za a kai gadarsa da diyarsa zuwa baitul malin musulmi ya ce shugaba shi ne zai zama waliyinsa wajen kisasi in an yi wani abu wanda sai an faɗi an yafe ko ba a yafe ba wajen diya shi ne shugaba zai faɗa duk abin da ya faɗa sai aiki da shi idan ya so kuma ya ce ba a yafe ba a biya diya a karɓe ta a ka a sa a cikin baitimali na musulmi na biyar idan wani ya zo ya ce ɗansa ne bayan an tsince shi sai wani ya zo ya ce ɗansa ne shari'a ta ce sai a bashi amma da sharaɗi in ya kai ya samu ɗa ai kun gane an tsinci ɗa kawai sai wani yaro ya zo ɗan shekara takwas ya ce ɗansa ne an gane hasan haiti kawai na ta tafi ka ba mu waje ba na saboda an san bai kai ya samu da ba da haka in dai ba mutumin ya kai ya samu ɗa ya ce ɗanta ne sai a ba haka nan idan mata ta zo ta ce ɗanta ne ita ma sai a ba ta shi tafiyatu kitabati yadda ake rubuta wato tsuntuwa ɗan ɗan tsuntuwa shi ma ana rubutu a aji za a sa a ashadu alaihi fulanu ashhada alaihi fulani annahu fil waqti fulani ijtada bil makan fulani fawajada sabiyan mulqiyan alal ardi wa sifatuhu kaza wa annahu laqitun lam yakul lahu fihi mulkun wala shubhatu mulkin wala haqqun fil huquqil muwassala li mulkihi wa annahu mustamirrun fi yadihi bi hukmil irtiqadihi iyahu alal hukumul mashru'i alahu wa urfa وعرف الحق في ذلك فأقر به والصدق فأتبعه لوجوبه عليه شرعا أو أوشد عليه بذلك في تاريخ كذا malaci yadda ake rubuta shaidan an tsinci da kenan za a ce wani yana shaidawa cewa a lokaci kaza a waje kaza ya samu yaro na ya tsinci yaro kuma sufar yaron kaza kuma wannan yaron ba nashi bane wato tsintansa yayi kuma bai da wani haƙƙi a kansa wato sai dai haƙƙin da shari'a ta dora na kan dan dan tsuntuwa wanda haka nan za zai ci gaba da rike shi da wannan hukunci na shari'a kuma wannan ita ce magana ta gaskiya wanda aka tabbatar da ita wanda shari'a ta ce ayi a taimaka da haka ya kafa shaidawa ne kuma ga kwanan wata kaza haka ake rubuta takarda da suna da kwanan wata da komai waɗannan rubutu da kuke kuka ji shari'a tana cewa a yi suna amfani in an samu rasuwa na an samu mutuwa wani kawai ya zo anguwa da ɗa ba a san shi ba ba kawai an ɗauka ɗan shi na alhalin tsintan shi amma inda wannan za a san wane ne na za a san matsayinsa wani ya da shi ma bai ma san tsintan shi aka yi to kaga in in an duba takardar da aka rubuta za a gane matsayi wanda zai yi amfani wajen gado ba zai zo don ya rasu ya ce zai gaje shi ba inda ba ba ba mahaifinsa ba ne sai almadatu sadisa a fil hijri wa taflis madata shida a cikin hijir hijir shine mutum da kudinsa a hana shi amfani da shi shine hijir a kange mutum dukiyar shi ce amma shari'a ta hana shi aiki da dukiyar mala yace ta'rifu al-hijr huwa mar'u al-insani min at-tasarruf fi malihi li sigarin aw jununin aw safihin aw falasin mala yace wannan hijr din wato kayya mutun daga amfani da dukiyarsa shine a hana mutun tasarrufi a cikin dukiyarsa dalilin ne yake sa a hana mutun saboda kankantan shekaru saboda yaro ne karami sai shari'a ta hana shi ko kuma ya mahaukaci ne ya hukaci ko kuma wawa ne ko dolo sai ya hana shi ko kuma me ya samu wato karayar arziki karayar arziki wanda kuma ta sa bashi yana yana kansa to ana hana shi shari'a na hana shi tasarrufi a dukiyarsa don a biya na masu bashi bashinsu mala yace hukumuhu alhijru mashru'un biqawli llahi ta'ala wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wa kusuhum wa bi'amali rasuli sallallahu alayhi wa sallam idza hajara sallallahu alayhi wa sallam ala mu'az malahu lama tugraqahu al-dayn فباعه وسدد عنه ديونه حتى لن يبقى لمعاذ شيء ما ليس hukuncinsa shine a kana mutum da amfani da dukiyarsa shari'a ce saboda me saboda fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa kada ku bawa wawaye dukiyarsu wannan aya Allah ya faɗe ta a lokacin ne maganan gado da ake ba mutane ajiyar dukiyoyin marayu to in an ba mutum ajiyar dukiyar maraya to Allah ya ce kada ya bashi har sai yayi hankali ana har ma Allah madaukakin sarki a wata aya ya ce wa butalil yatama ku jaraba su ku ga hankalin su ku gwada su tukuna har sai kun ga sun yi hankali fa in anastum minhum rushida Allah ya ce fadfa'u ilaihim amwalahum idan kun fahimci sun yi hankali na sai ku ba su kudin su amma in kuka gwada su kuka ga ba su hankali ba ya ake gwada su ya danganta irin hankalin yaron da yadda za a gwada shi da yanzu aka samu yara katin katin amma na kama agric da gaske nake za ka ga yaro babba kato amma an kai magana da shi kawai doluwawa bai san komai ba na bala ba abin da ya sani kawai abin da ya sani kawai daga whatsapp na sai chatting shike nan ya dauka ma kawai shi chatting ake a duniya shi ya dauka babansa ma chatting ya dinga yi har ya kai inda ya kai nan daga sai nake ga mu wallahi ya dauka kawai haka ake ake rayuwa kuma kawai yana ganin kowa wawaye ne ba a chatting wanda bai da iPhone 16 kawai yana ganin shi sakare ne bai san me yake ba haka yake karkashe kuma da wasa kuma da gaske har zuciyarsa har tunaninsa sai sai wani abu ya hada kuka ga karasa na kuma a girme babba fa amma babu komai a kai shi to kaga irin wannan shine aka ce idan ka aka gwada su wataƙila ka ɗan ebo wani abu na kuɗinsa ka bashi idan ka ga ya je ya kwaso chocolate na na haka sun akwai saura a ai wato yanzu lokacin lokaci musamman lokacin abuja kaga aita abuja yanzu tana matuƙar lokacin jarabawanta ta kai fit na lokacin jarabawanta jarabawan samarinta jarabawan 'yan matanta saboda yaran da aka haifa abuja zuwan kafa abuja da zuwan mutane su ringa aiki yanzu sun kai shekarun da sun kai shekarun aure sun kai shekarun gama jami'a digiri na farko digiri na biyu digiri na uku ma in ka duba duk abuja nan da zuwan dawon duk ana maganar shekara arba'in ne ina nufin duka ƙasa da shekara arba'in ake magana kaga ko shekara talatin ta talatin da biyu talatin da ɗaya na wasu duk sun yi waɗannan shi yasa za ka ga ɗan mata gandara gandara a gidaje kuma a nan aka haife su kuma wata ba inda ta sani sai abuja wata mahaifinta ma ya yi kuskure ko ƙauyarsu bai taɓa kai ta ba allah ba ya zuwa ba ruwan shi da ƙauyarsu ita ta ɗauka yar abuja ce na da ka ga wanda za ta aura ma dole ya zama ɗan ina ɗan abuja to wata da ka ganta in ta je ƙauyarsu duk ƙauyarsu ko salamu alaikum ba mai iya mata ba magana ya aure ta ba na wanda zai iya daurewa ya ce mata assalamu alaikum ma ba ba kawai saboda yanayin ta ba irin yanayin kauyen bane kuma dai nan da ita ce to kaga haka yanzu ana nan haka nan su ma samarin kuma ka san yaran Abuja daman su ba su yadda baban su wai su yan kauye bane a su yan Abuja ne shi yasa za ka ga yanzu suna wasa ko aka yi tafiya da su in ka tambaye su duk mai koyantar da yara ya san wannan ya ce ina kuwa je sai ce mun je garin babanmu na haka yake fara na ka gane sun je garin babansu ne shi ba garin su bane in ka tambaye zai gaya ma shi abuja ne garin su kawai ba wani abu kuma da gaske yake garin babansu ne can ƙauye mai hada shi da ƙauye na? ai abin ne ma da ya riga ya faru wani ma shi kai shi ma ba a zuwa garin su ai ba ma magana ya kai ɗan shi ba to kuma dai yanzu an haɗe an kai lokaci dole ne sai iyaye sun tashi tsaye sun tashi tsaye kowa ya sassauto iyayen maza su sassauto iyayen mata su sassauto na kuma wallahi sai masu hankali sun shiga kun ga dai yanda ƙasar nan ta kama hanya ba ku ce eh kun gani na tudu take ko gangara gangaran kuma da rami a gabanta wallahi rami babba nan take gangarawa kuma gangarawa take na sosai eh wanda duk yake da hankali zai gane wannan gangara take gangaran ma kuma mota ce ta kauce ba burki ai tafiyar da ake ta yi ke wani abin da gangan ake yi wani abin kuma kuskure ne wani abin kuma wato sakamako ne na laifukanmu Allah yake mana hukuba da shi haka nan da abubuwan suka haɗu ba za ka gane wane ne wane ne kowa sai ka ga da nashi kowa da nashi kowa da nashi ina nufin daga masu mulki da talakawa da kowa da nashi abinda Allah ya ce mu talaka ba mu ba su ma ba ba za su yi ba da haka sai abin ya zama yana ta kwaɗewa kun ga magana harajin nan da ake yi na magana harajin nan da ake Allah ya sa karwa za a yi shi ba ba shakka masu ilimi sun yi ta bayani ta bayani bangaren ma da yahuda mu musulmi musamman almajiri shine bangaren abin da ya shafi gado a cikin wannan akwai a cikin wannan takarda wani malami ya fitarwa yan uwa musulmi bangaren da ya shafi gado a ciki akwai cewa gwamnati za ta ringa cin gado ha to kaji 24% da aka kaga a musulunci waɗanda Allah ya rinka fama zan za su ji gado an ƙaru ha an ƙaru mana a lissafin kaga kuma wannan ba musulunci ba yawa kaga wannan ya shafi al'umma ba wanda zai ci gado sai wanda Allah ya ce saboda gado ai addini na musulunci abubuwa da yawa daga abubuwan suna nan muna buƙatar addu'a sosai na muna buƙatar addu'a amma kuma Allah madaukakin sarki zai kawo mana guduma dama haka yake mana na in aka dawo aka yi ta istighfari aka tuba daman jarrabawa ne wanda yake tunanin zai zauna lafiya a wannan rayuwar daman gaba ɗaya ma bai san ƙur'ani na wanda yake tunani wai za a zama lumi-lumi ba bai san hadisan annabi sallallahu alaihi bai san alƙur'ani ba Allah bai ma san yadda Allah ya tsara za a yi duniya ba ita duniyar nan gidan fitina ce da kuma wani ma wannan lokacin ƙarshe maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce haka fitina za su zo ka kiɗa illailin muslim ya ce kaman baƙin duhun dare ya ce fitina ne fa za su dinga tafiya kaman ɗaurin sarƙa kanan sarƙa ne in kana ja ta farko tana wucewa tana jawo ta ta biyu ta uku tana ja haka suke wanda ka san sarƙa to kuma hakan ne yake ta tafiya kuma wanda ya san mulki da yadda mulki zai kare da yadda duniya za ta kare ta yayi kama mu ma darasin da Allah ya yi mana daga kan Jonathan zuwa yanzu ai ya kamata musulmi ya gane ya ga fassarar iriri fassarar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fassara da ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi yace babu babu wani wanda zai zo muku mai mulki face wanda ya wuce shi wanda ya bar ku wanda ya bar shi ya fi shi alheri ya ce haka za ku tafi har ku haɗu da ubangijin a lokacin jonathan in ka ce wani mutum wani zai zo mulki bayan jonathan a ce gara jonathan ba zai yarda na a lokacin buhari in ka ce wani zai zo mulki a ringa gara buhari kun gane kuma an faɗa ana ma faɗa ka gani wani ma na ga ya yi rubutu yana cewa baba buhari ya yi haƙuri ya dawo na to yi haƙuri ya dawo cewa to to ka gani an cewa ya haƙuri an biya kuskure a kai to wannan haka tsarin haka tsarin da haka dan adam dan adam musulmi a cikin wannan fitinan ne zai kokari ya bi Allah wala a cikin ta ne za ka yi kokari ka yi ta istighfari ka yi abin da za ka yi ka kiyaye abin da za ka kiyaye kamun yan shekaru da Allah ya baka shi ƙare sai ka wuce haka na ake ta wucewa ta zo a national mosque da za mu yi sallah maza biyu mata biyu muka wa sallah guda hudu sunan musalla guda hudu da al'asar ma sai ka je makabarta ka ga inda kabari yake ta wurin haduwa na kun je da biyu jiya haka oh kun je da wasu a kuntar da wasu shida kenan to ga bayan la'asa an ƙara wani to haka nan haka nan haka nan har a mutuwa ake ce kawai bata zo kai na ba bata zo kanka ba na saboda me ba su zo kanmu ba saboda lokacin mu mu bai ba shikenan ba wani dalili amma dan adam ya sani kawai a cikin jarabawa yake kuma haka za a yi kawai sai dai roki Allah madaukakin sarki sauki shi yasa maganar wani shantakewa da mika kafa da kawai kai abin da zaka yi ka roki Allah madaukakin sarki ya ya shiryar da kai kai kokari kai abin da zaka yi na addini yawa kai kokari ka kafa wato sadaqatul jariya sadaqatul jariya abinda koda yau Allah ya karbe ka dai ka dinga dan samun halal kana kabari na yawa a baka tafi ba komai din nan ba kyau eh ya zama aiki na ce amma ka duba abubuwa na ka kalli ka kalli ka kalli wato aikin da ake ta yi duk wani abu na Allah cire shi a ci ana ƙara tunkuɗe shi ana ƙara tunkuɗe shi ana cire shi eh abubuwa ne na shaidanci da fasikanci suna ta bayyana kuma na ma alaman ƙarshen ne to kaga mutum sai zai yi ta roƙon Allah ba ka da damuwa da Allah ya kawo ka a wannan lokaci Allah ya alhamdulillah na mun gode Allah da Allah ya kawo mu a wannan lokaci ya samu ka zama musulmi na ga mu na masallaci wannan abun godiyan Allah ne kana iya zuwa zaman annaba ma zama ka wani katabaran arni eh abu ne mai sauki a wajen Allah ba ku ji wani malami da yake wani almajiri yana suna dalibai suna karatu a gaban malami irin masu bibin maganar nan kullum ya gama karatu sai har yana kuka yana ce kai wa ina ma na zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kullum ina gidan annabi kullum yake ta gaya malamin haka yana ta gaya masa malamin baya sai baya kula shi wata rana ya yi ya gama sai ce kai ka mana shiru wa ya sani ma ko da ka zo kai ne abu jahal na waye zai waye sani ya sani ce kawai ka gode Allah ya tunda ya kawo ka na ai Allah ya sani abu jahal ba zamanin annabi ya zo ba shi rigima da annabi ya ringa yi sallallahu alaihi wa sallam da kawai mun gode Allah eh mutum ya yi kokari kuma babban gata da Allah ya mana da ya bar mu ka zama musulmi a wannan gata ce babba Allah kuma ya tsare mana musulunci mu ya kuma tsare mana addinin mu na'am sai ce na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam a nabiyun ne eh annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya kange dukiyar sayyidina mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi taba komai a cikin dukiyarsa lokacin da sayyidina mu'az bashi ya masa yawa ana bin shi bashi ana bin shi bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi taba dukiyarsa sai da aka sai da kayansa aka biya bashin da ake bin shi ya zama sayyidina mu'az bai da komai da aka shari'a ce a tsaye da mutum daga kan dukiyarsa don a biya wasu bashi shi ne ma laice a hakamu man yi hujjaru alaihim hukuce-hukucen wanda ake tsare su a hana su amfani da dukiyarsu na farko akwai astagiyar wa huwa ɗifulun lazi lam ya bulugul hulma wa hukumuhu an na tasarrufatihi ilmaliya gairu jaha'iza illa bi rida walidaihi أو وسيه إن كان يتيما ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ ما لم يظهر منه سفه فيستمر الحجر إلى سلاهه وإن كان يتيما موسى عليه فحجره يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ما ليس نفر كوشين يارو كرمي wato wanda ake hana shi aiki da dukiyarsa shine yaro karami wanda bai balaga ba kuma hukuncin tasarrufinsa da dukiyarsa ba halal bane a musulunci idan yaro karami ya zo kantinka ko ya je sai wajen sai da mota ya je sai mota nawa aka gaya masa ya bo kuɗi ya biya na ya ɗauki mota ya tafi in aka zo a shari'ar musulunci aka dada mota dole ka bada kudi an gane ai dole kirkin bai halarta ba duk kayan da ya ce aka da dole ka biya saboda bai balaga ba shi ne sai mala ya ce sai dai ya yi ciniki da yargan iyayensa ko kuma wanda aka bashi wasici idan maraya ne ya ce kuma wannan kangewa zai ci gaba da aiki a kai har sai ya balaga matukar in ya balaga kuma alamun wauta bai bayyana a gare shi ba kenan akwai wanda zai balaga wawa to shi ba za a ci gaba da tsare dukiyarsa har sai ya zama ya daidaitu ya yi hankali in kuma maraya ne wanda aka yi wasici da akan shi to za a tsare dukiyarsa har sai ya shiryu ya shiryu ya ya ya balaga saboda fadin Allah da yake cewa ku jaraba wato marayu har lokacin da suka kai aure in kun gane cewa sun shiga samu shiriya Allah ya ce sai ku ba su dukiyarsu nabi shine as-safihu as-safihu huwa al-mubazzar limalihi bi infaqihi fi shahawatihi aw bi su'i tasarrufatihi liqillati ma'rifatihi bi masalihi فيوجز عليه بطلب من ورثته فيمنع من التصرف في ماله بهبة أو بيع أو شراء حتى يرشد فإن تصرف فإن تصرف بعد الهجر عليه فتصرفاته باطلة لا ينفذ منها شيء وما كان قبل الهجر عليه فنافذ لا يرد منه شيء ما ليش واوا واوا wanda yake barnatar da dukiya wajen kashe dukiya kawai abubuwa na na shirme saboda bai san amfanin dukiyar ba to wannan shari'a za ta hana shi aiki da dukiyarsa wato in magadansa za su iya neman shari'a ta hana shi aiki da shi wato a hana shi a hana shi ba da kyauta ma da dukiyarsa a hana shi siyan wani abu ana shi sai da wani abu har sai ya yi hankali amma duk abin da ya yi kafin a kange shi abin ya riga ya zartu amma bayan an kange shi duk abin da ya yi batacce ne ba za a zartar da shi na uku shi ne almadunu mahaukaci Allah ya tsare mu almadununu wa huwa man iftalla aqaluhu فدعف إدراكه فيجز عليه فلا تنفذ تصرفاته المالية إلى أن يبرأ ويعود إليه كمال عقله لقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن على ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن السبي حتى يحتلم ما ليت ما هو كشي wanda hankalin shi ya burkice to baya iya gane abubuwa da haka za a hana shi tasarrufi da dukiyarsa har sai ya samu sauki har sai ya samu sauki ko kuma hankalin shi ya dawo saboda bi saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa an dauki alƙalami akan mutane guda uku wanda alƙalami alƙalamin mala'iku mala'iku da suke rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to an dauke wannan alƙalma mutane uku ba a rubuta musu na farko mahaukaci wanda hankalin shi ya ya lalace har sai ya warke shi yasa ba a aboki da mahaukaci ba a sabo da mahaukaci ba a sake da mahaukaci eh saboda in yayi barna yayi a yayi a iska in ya kashe mutum ba za a kashe shi ba ai an gane na duk barnan da yayi ya shikenan ya ci bulus Allah kiyaye shi yasa duk hanyar da za a yi a bar mahaukata ma a cikin mutane kuskure ya kamata hukuma ta rike su na ta yi musu magani da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace na biyu su shine mai bacci har sai ya farka kun san bacci ne da mai bacci na shi ma hankalin yana yana na ya tafi sauran kama ya tafi bari hankali shi yasa idan mutum na bacci in baka san shi ba ka ce ka je ka tashe shi sosai ka tambaya ya yake ya tashi a bacci mai duka ne na ya akwai wanda yake tashi a bacci a rikice akwai wanda yana tashi da duka yake tashi to in yadda ki mutum ya da ke iska ya kashe za ka zan sai a taɓa kafan shi sai a kauce na har sai an ga ya tashi yauwa lafiya saboda duk abin da a cikin bacci bai da wani hukunci bai da wani hukunci sannan na na na uku na uku wanda aka ɗauki alƙalami a kan shi shine yaro ƙarami har sai ya balaga yaro ƙarami eh yan ɗauki ƙarami don zunubi bai da zunubi sai dai a ringa maɗan bulala na ne ya daidaita sai a taflis a na ga sai mu tsaya a nan na? aina a nan da a kuya guri almarid mara lafiya almaridu wa huwa man marida maradan يخاف منه الحلاك عادة فإن لورثته المطالبة بالحجر عليه فيمنع من التصرف بما يزيد على قدر حاجته من أكل وشرب وملبس ومسكن ودواء حتى يبرع او يهلك nawa na ƙarshe na hudu shine mara lafiya shi ma ana hana shi ana hana shi amfani da dukiyarsa yace shine wanda rashin lafiya ya kama shi sosai wanda har ake jin tsoron yana iya rasuwa a al'ada a al'adance to masu gadansa suna iya nema a kange shi daga amfani da dukiyarsa wato sai dai ɗan abu kaɗan da ba za a rasa ba kama abin da zai sai abinci ko abin da zai sai abin sha ko abin da zai sai tufafi ko abin da zai sai wajen zama ko abin da zai sai magani har sai ya warke ko kuma ya ya mutu ai an gane ko ya warke ko ya mutu saboda akwai wani abin da za ka ga in mara lafiya ya yi sai a ce a me za ka yi da shi kuma ko saboda girma ko saboda shekaru to shari'a tana hana shi amma shi ma dan hankalin shi ba a cikin hankalin shi akwai wanda a wannan lokacin kawai zai ta abubuwa sai a tsaye da shi wallahu ala alhamdulillah ina mutanen NPD ina mutanen NPD ba su zo ba ko na a ba shi alaikum salam wannan takardar ina ga ita da a kanta za mu ƙare ba sani ba ko namiji ne ya kawo ko mace amma dai ina sa ran kamun ba bari dai na karanta muku ji Allah ya ƙara wa malar lafiya ba ku ci amin ba yawa da nisan kwana to Allah ya ƙara mana lafiya dukanmu da nisan kwana dukanmu a ina maka fatan nasara da albarka a rayuwarka tare da ɗaliban malam gaba ɗaya Allah ya haɗa mu a aljanna gidan aljanna gaba ɗaya mu mu alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin to amin ina da tambayoyi guda hudu to kun ga ko dan wannan addu'a ai a amsa ko na tambaya ta farko an ce a shari'a wai ba a magana in mutum yana yana ban aiki wato toilet haka na nufin mutum ba zai iya amsa sallama ba a ban aiki ko da ya ji an yi masa sallama ko ji tambaya eh ba zai amsa ba eh ba zai amsa ba in ya fito sai ya amsa in an yi sallama sau ɗari kana ban daki ba za ka ce komai ba amma kana iya taba kofa ka buga buta na misali ka bugi daure duka dan a ce kana nan in kana da bukata in ka fito ka ji wani sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah na tambaya ta biyu a malam yanda ake kafa shaidu a sharadi na daurin aure shi ma saki na aure ana kafa masa shaidu a ba a kafa masa shaidu amma an kafa masa shaidu babu laifi amma ba a kafa aure baka isa ka je da mata kai ga ta kace na aure ki kace na aura ka aure ni shikenan ku tafi an gane sharɗi yana da sharuɗa لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل نعم wanda ya kara da mahallu da da da miji da mata da haka dole sai da sharuɗan nan na aure amma sai kika ku biyu sai ku yi ba kowa in mutum ya ce matarsa ya sake ta ta saku ka kenan ba ba sai da da wasu shaidu ba Allah ya kiyaye tambaya ta uku idan mutum yana so ya ƙara aure to malam a shari'ar musulunci dole ne sai ya sanar da ita matarsa ta farko ko ba sai ya sanar ba a shari'ar musulunci ta ce ba kuma dole ne to ba dole ba na a shari'ar musulunci dole ne ya sanar ba dole ba ne yana iya yin aure ba wanda ya sani sai waliyinsa na wakilinsa sai ita waliyinta sai shaidun aure an gane hasan na wannan dole su sani mahaifinta ko shi ne waliyinta na shi abin nan shi nashi ma da sauki dai yana iya zuwa in garin ana ba ango a bashi ina nufin shi da shi da haka duka a shari'a musulunci babu cewa sharadi sai an gaya mata wannan ba haka bane tarihin aurarrakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu ya zo ya gaya wata mata na zai ba amma babu laifi in ka ga mata kana da hankali na na ya na kun yi dariya ka sanar da ita abin da ya sa wani lokaci rashin gaya musu ma inda sun gane ya fi musu alheri in har mutum yana da halin da zai yi saboda ai gaya mata ai ta ta fitina ne na ka ce za ka ma mata tsari nan da shekara ɗaya kai ka ta ba ta wahala na ka sa ta program iri-iri tunani iri-iri yadda za a ta shiga nan in ma ba mai tsoron Allah ba ne har sai ta yi tunani ko akwai wani babban boka misali wanda zai hana ka na wanda za a yi a duk irin waɗannan abubuwa amma a shari'a mutum cewa dole ne sai ka faɗa ba dole ba ne ai an ji ansa yawa ba dole ba ne amma kuma dole ne ita ma ta gida ka kyautata mata yawa dama an ce dama Allah maɗaukakin sarki da biyu ya fara ko eh biyu da Allah maɗaukakin sarki ya kira ko da ya ce fanki huma ɗaba lakum minan nisa'i sai ya ce mai masana yawa daga nan aka fara ƙarshe ne da Allah ya ce in ba za ku yi wani kiftun Allah ta adilu ya ce fa wahida a'a ai na ce wannan kawai ramar ban ma gama ba sai tambaya ta ta hudu ta ƙarshe ya ce malam idan muktarin sallah ya shiga shin sallah lokaci da aka sa a masallaci za a jira ko kuma masallaci ya cika dam da jama'a ake jiran wani wani ne shari'a ya amince wane ne wane ne to wane ne ko to wanne ne to wanne ne amma dai ba haka tace to wanne ne shari'a ta amince wato idan mutari yayi ayi sallah ko ko kuma a jira to shi mutarin sallah in ta yi a masallaci wanda shari'a ta amince a jira shi shine liman sai kuma shugaba karatun da da yawa ba su baya musu dadi ana jiran shugaba amma shi ma ba jira wanda zai sa lokacin sallah ya wuce ba ai an gani yawa minti biyar minti goma liman ma ana jiran shi kuskure ne ma kawai da an yi abin nan a ce kawai na nufin ai shi ma a jira shi yanzu dan an kun kira sallah shikenan liman ya zo ya taso alwalai shi ta karye shikenan sai ba zai sake alwala ba shi ke ku kuma ba ku jira shi ba ina nufin ai ba a yi ba a abin nan dole ne a ringa jira jiran da ba a yi shi ne jiran da zai sa lokacin sallah ya fita to kowa ma za a ajiye shi domin Allah bai da a bar sallah lokacin ta ya wuce eh amma dan lokacin da jiran ba abin da yake sawa eh domin haɗin kan al'ummar musulmi yana da muhimmanci eh musulunci ya ya matsa wajen a hada kai Allah ya datar da mu sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين آمين